إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar uku ga watan shawwal hijira na da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 15 ga watan mayu shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kasad na 266 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam rahimahullah littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama komai da ruwanka ne dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da bayani akan ibadarsa da al'adarsa da yadda yake gudanar da al'amuran rayuwarsa malamai suna jinjina ma Ibn al-Qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi ne a halin tafiya inda ya je kasar makka don aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littattafansa Allah ya saka mashi alkhairi muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda yake mana tarihin yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar yana mana magana akan tarihin yaƙin Khaibara wanda aka yi a shekara ta shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya ba manzon Allah nasara akan Yahudawan Khaibara yana fitan mana da fiqhun da ke cikin wannan waqi'a bayan ya gama mana tarihinta sai ya ce faslu wa minha annahu dafa'a ilayhim al-ardha wa minhu wa minha annahu dafa'a ilayhim al-ardha ala an ya'maluha min amwalihim wa lam yadfa ilayhim al-bidra wa la kana yahmilu ilayhim al-bidra min al-madinati qat'a daga cikin fiqhun da ke wannan tarihi na yakin hudaybiya annahu cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dafa'a ilaihimul arba ya danka ma yahudawa wannan ƙasa ala an ya'malu ha min a'malin amwali da sharadin za su aiki a gonar amma daga dukiyarsu walam yadfa ilaihimul bidra bai ba su iri ba wala kana yahmilu ilaihimul bidra min almadinati qat'a kuma da ɗai annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana sa a ɗauki iri daga madina duk shekara a kai musu a khaibara fadalla ala anna hadiyahu adamu ishtirati kaulil bidri min rabbil ard sai wannan yake nuni zuwa ga cewa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya gudana ne akan idan aka yarjejeniya za a bai mutum gona ya noma to baya cikin sharadi ya ce sai mai gonar ya bashi iri ya gona ba zai bashi iri ba ya bashi gona ya bashi ya abin da zai bashi wannan ya juzu an ya kuna min al'ami kinan ya halasta iri din ya zama an karbe shi ne an same shi ne ta hannun shi mai aiki a gona wa hadha kana hadaya khulafa'ihi ar-rashidin min ba'd wannan kuma shine shiriyar halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayan shi wa kama annahu huwal manqul kuma wannan shine abin da aka cirato daga gare su fa huwal muwafiqu lil qiyas kuma shi ya dace da qiyasi fa innal arda bi manzilati ra'sil mali fil qirar ita kasa gona da zaka bayar to kaman shine jarinka a cikin wannan yarjejeniya wal bidra yajri majra suqyal ma shi kuma wato a iri yana gudana ne a magudanar ruwa da ake shayarwa kaga ba zai ce sai ka kawo mishi ruwa ba wali hada ya mutu fil ardi dan haka ne shi iri din yake mutuwa a ƙasa abinda aka saka na iri yana zama ƙasa ne ya ainihin wato tsirar da tsiro kamar yadda ruwa da aka zuba ma gonan za ta shanye shi ne shikenan ba shine abinda za a yi harvesting daga gonan ba wala yarju ila sahibi iri baya dawowa ga shi walau kana bi manzilati ra'si malil mubaraba da a ce iri yana matsayin jari ne a cikin wannan yarjejeniya la shurita auduhu ila sahibi idan an zo dawo da an zo raba ribar noman za a dawo da mai gonan da irinsa wa hadha yufsidu al-muzara idan ku aka yi haka to kaga ya bata ainihin ka'ida ta muzara fa ulima anna al-qiyasa a as-sahiha huwa al-muwafiq li hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to haka sai aka gane cewa kiyasin da yake ingantacce shine kiyasin da ya dace da shiriyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam malam yace wa khulafa'ihi ar-rashidin fi dalika da shiriyan halifofinsa shiryayyu game da haka wallahu a'lam fasl wa minha kharsu thimari ala ru'usi al-nakhli wa qismatiha kadhalika wannan kuma kissa tana nuna mana halascin yin kirdado estimation da za a yi magonar dabino tun dabinan suna kan bishiyoyinsu ma'ana a raba kuma a haka a bada kaso a raba a ce to yanzu wannan dabinan ana sa ran zai yi buhu kaza kuma ɗaya bisa biyar ɗin shi ne buhu kaza kuma a ɗauka a bayar kaga ba wai aunawa ne na keke da keke ba wannan abin suna yin shi tun a jahiliya ko musulunci ya tabbatar idan mutum yana da gona ta riga ta nuna dabinan ya kai ba a tsoron ya lalace zai iya sai da shi tun yana kan bishiyoyin shi zai iya sai da wani bangare zai iya yin a kirdado ya estimating cewa ga abin da zan samu don ya budget ɗin shi a kai wannan abin da za a samu kuma yau da gobe masanan da ke kirdadan suna iya ganewa ko da bai zo exactly keke da keke ba zai zama dai bambancin is insignificant ba wani bambanci ne mai yawa in sun ce za a yi buhu hamsin to da wuya ya gaza da arba'in da tara ko ya haura hamsin da ɗaya za ka ba wani bambanci bane mai yawa kuma har yanzu za ka ga manoma da wanda suka san harka ta agri economy sun iya wannan kirdadan yawan kunyaku ko yawan bishiyoyi ko yawan eka ko makamancin haka haka liken da amfani yayi da irin tsoron da yayi ana iya auna cewa to za a samu buhu kaza domin an samu bara bara waccan ma an yi bara waccan waccan an yi to ga yau da gobe sun tara experience ta jirba ta shekaru da haka ake ganewa musulunci ya yarda da wannan estimation wato a yi a lissafi na kirdado ba lissafi na keke da keke ba za a iya shi akan noma za a iya shi akan duk wani abu da ya kama idan an zo za a auna shi wa anna alqismata laysat bai'an kuma wannan rabawa din ba ba kasuwanci bane ba ciniki bane wa minha daga cikin wato fiqhu al-iktifa'u bi kharisin wahid za iya hakura da mai estimate guda daya ba sai an nemi abin da ake cewa second opinion in ka ji estimate din mutum daya ya isa wa qasimin wahid da kuma mai rabo daya wa minha har ila daga cikin fiqhu akwai jawazu aqdil muhadana aqdan ja'idan lil imami fasquhu matasha halaccin kulla yarjejeniya da kafirai wanda aka ci nasara a kansu shine muhadana a zauna da su lafiya bayan an fi karfinsu duk sanda shugaba ya ga dama ya warware wato ba a ambaci adadin shekaru ba kaga ai a sulhu hudaybiya mun ji an ambaci shekaru cewa shekara kaza za a iya yin shi ba tare da an yi specifying shekaru ba a bar shi haka a kurmance ba a ce shekara ɗaya ko shekara biyar ko goma ba kuma wannan ma ya fi ga maslahar musulmai ma'ana duk sanda suka ga suna so su warware wannan fasku za su iya wannan wannan wannan yarjejeniya za su iya warware ta wa minha jawabu ta'riqi aqd sulhi wal amani bishar halascin sulhu da za a yi a rataye shi da wani sharadi kamar da aka musu sharadi cewa kama aqada lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sharadi Allah yughayyibu annabi musu sharadin kada su koya komai wala yaktumu kada su rufa komai wa minha daga cikin waɗannan hikimomin har ila yau akwai jawabu taqriri arbabit tuhami bil uquba halascin yima waɗanda ake tuhuma suspect halascin ai musu a gana musu azaba dan su yi bayani barisa ya yake wannan kuwa wajen ku a common law ya halasta wato ai interrogation ko in an zo interrogation a musu barazana a musu bulala a ɗaure su a tattake su a tsoma su a ruwan sanyi har su faɗi gaskiya na'am ya yake a kumallo bai kamata a kai ga cin mutunci eh da mun baci mutunci ba amma dai a daki mutum ko a firgita shi ko eh to ga sha musulunci inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika wannan mutane ga dalhati yace tambayen musu to shine ya nuna cewa ya nuna halascin taqriru arbabit tuhami bil uquba wa anna dhalika min ash-shari'ati al-adila la min as-siyasati al-zalim kuma haka cewa yana cikin shari'a ce mai adalci ba siyasa ce ta zalunci amma kamar yadda barista ya faɗa ba daidai bane a ci mutuncin mutum irin yadda yan banga suke har ya fita daga hayyacin shi ko kuma ya zama yana magana kawai saboda ya tsira da rayuwar shi ko abin da za a mutum a mishi barazana har ya firgita ya faɗi gaskiya amma a ne azaba azaban shadida to wannan ba daidai bane eh su masu jami'an yan sanda da sauran masu bincike sun san yadda suke wa minha al-akhdhu fil ahkami bil qara'ini wal amarati hukuncin aiki hukuncin aiki da qara'i ababan da ke kusanto da bayani wal amarat da alamomi a wajen hukunce hukunci alƙalai da masu shari'a da lauyoyi da masu bincike suna amfani da alamomi don tantance abu kama kala nabi sallallahu alaihi wasallama likinana kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfani da wannan magana yace mishi almalu kathirun wal ahdu qarib ya tambaye su ina dukiya suka ce ai ta kare sai yayi tunanin dukiyar ta fi karfin a ce za a cinye ta wannan lokacin sai ya ce a dukiyar tana da yawa kuma lokaci kusa ne fasadalla bi hada ala kadibi wannan yasa aka gane ƙaryarsa fi qaulihi a cikin fadin sa azhab azhabatu al-hurub wan nafaqa yaki da ciyarwa sun cinye dukiya don haka sarki ko wakilinsa ko alkali yana iya amfani da alamomi wanda zai iktishafin ƙaryan mai ƙarya ko ya gane gaskiyar mai gaskiya a cikin hukunci ya halasta kamar yadda za ka ga ibn qayyim ya kawo ire-iren waɗannan ƙa'idoji da dama a cikin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin cikin tafin at-turuqul hukmiyya fi islahi ar-ra'i war ra'iyya alƙalai masu zurfin tunani da fasaha suna amfani da dabaru wajen gano haka ibn qayyim ya kawo labarin wani mutum wanda suka suka yi rajijin bashi da dan uwansa dan uwan yake biyan bashi aka buga aka raya karke ma yayi dinan yace shi ba abin shi bashi ko kwandala kariya kai ake mishi aka zo gaba alƙali babu shaida babu kowa sai alƙali ya tambayi wannan shi wanda yake da claim cewa a ina kuka yi wannan yarjejeniya sai ce a gindin wata bishiya ne a wuri kaza sai ce mai je ka kira mun bishiya ce ran ka rade da yake cewa alƙali alga wata malam a kira bishiya yace na ce ka je ka kira mun ita to haka dai ya bi umarni kawai sai kama hanya ya tafi ya tafi sai ce wannan shi kuma zauna ka jira shi ci gaba da harkar shi can sai da aka yi nisa sai ci mishi kana gani yanzu ya kai wajen sai ce eh to ina ganin da yanzu ya kusa ya ce kaniyanka daga wajen ya aka yi kasancewa ya kusa in baka san an yi magana ba kaga ya mishi aiki da dabara to akwai irinsu da dama alkalai suna amfani da wannan da lauyoyi da masu bincike da 'yan sanda har iyaye ma idan kana so ka gane wani abu da aka yi a gidanka baka fahimta ba ko a gidanki baka fahimta ba yara sun yi wata barna akwai dabara da zaka yi sai ka sai a samu wani sai ya faɗa ko ya ko ya bada wani hint da za a gane to wannan kar a ce an yi yaudara daidai ne ana yi annabi Sulaiman ma yayi da ya ce to shikenan ku kawo wannan yaron kawai a raba shi gida biyu ai ba yana niyyar raba yaron bane da gaske amma da aka da ita ji haka sai ta ce a na kyale mata sai gane wannan ba na ta ba har ila yau akwai wani shahararren labari da ake barwa irin wannan cewa wasu mata guda uku bayan mijinsu ya rasu yana da wani katon sa da ya kirki sai kowa ta yi da'awar cewa ai ya taɓa ba ta kyautan wannan sanda haka baya cikin kayan gado da aka je gaba wani alkali mai hikima ya rasa yadda zai yi sai sa aka kawo kifi catfish irin wannan tarwada aka sa shi a cikin wani baho aka zuba ruwa sai ce matan to muna wancan je ki kamo min kifin nan ki fito da shi ta je ta saki sa hannu biyu ta damko kibi ta riko shi ta fito da shi alƙali ce to mai da shi ta mayar ta koma ta zauna sai kiran wata ina wance ta ce ga nan algatu mal yace ki ma kan mun kifin ta je ta kamo kifin ta fito da shi to ita ta ukun tana nan ma ta fara fitsari a wancan tashi kamo mun kibi ta ce wallahi ba zan yi ba alƙali ce ta kamo ta dinga rawar jiki can ne da aka tsasa sama tana zuwa ta taba kifin kawai sai ta fada a wajen da alƙali ya shiga can baya dawa sai ce to ya yanke hukunci cewa wannan matar da ta kasa kama kifi to sannan nata ne ya haka yake saboda wannan ita take da hali na ƴa mace unusa wanda za ta iya ma ɗa namiji biyayya har ya mata kyauta mai girma haka amma waɗancan to halin su irin na ne ba za su yi biyayya ba ga ƙara'in ne idan alƙali ya daɗe a cikin harka ya ga cases iri-iri to zai tara experience mai yawa akan wannan suna na irin wannan labaran da yawa cikin tafin turkul hukumiya da da ainihin wato a ilamul muqayyin na ibn qayyim Allah ya gafarta mishi malam ya ci gaba da cewa wa minha anna man kana alqawlu qawluhu idza qamat qarinatun ala kadhibihi lam yultafat ila qawlihi wa yunazzalu manzilatal kha'i mutumin da ake magana shi tace abin dogaro a cikin wani kes sai aka gane ya yi ƙarya shikenan za a ɗauke shi hukuncin mahaici duk mutumin da ake karɓan maganarsa in yi ƙarya to ya tashi daga wanda ake karɓan maganar shi ya zama mahaici za a hukunta shi a matsayin mahaici sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wannan babba a cikin su a matsayin mahaici wa minha anna ahlal zimmati cewa idza khalafu shay'an mimma shurta alai cewa su ahlul zimma kafiran amana idan suka saba wani abu daga cikin abin da aka yi sharaɗi da su lam yabqa lahum zimma ba su da wani sauran alƙawari mutuncin da aka ba su da kariya ta kare wa halat dima'uhum wa amwal jinin su da dukiyarsu ya halasta a ci a zubar da jinin su a ci dukiyarsu li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aqada li haula'i li haula'i alhudnata annabi ya kulla musu ainihin wato hudna abin nan ceasefire zaman lafiya wa sharata alaihim Allah yughayyibu wa la yaktu ya musu sharadin kada su koya komai kada su rufe komai fa in fa'alu in suka rufe ko suka koyi halat dima'uhum wa amwaluhum jinin su da dukiyar su ainihin wato sun sarye baki daya falamma lam yafu bishart yayin da basu cika wannan alƙawari ba istabaha dima'ahum wa amwala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya halastar da jinin su ya halastar da dukiyarsu wa bihadha iktada amirul mu'minina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fi shurut allati ishtarataha ala ahli zimma da haka haka umar yayi aiki kuma game da sharuɗan da ya sharɗanta ma ahli zimma in kana son ganin wannan sharuɗin sai kuma dafa ibn qayyim ne wannan sunan shurutu ahli zimma ahli zimma ya tattauna akan wannan sharuɗin na ibn qayyim fasharata alaihim annahum mata khalafu shay'an minha Umar ya musu sharadin cewa duk sa'ad da suka saba wa wani abu daga cikin wannan faqad halalahu minhum ma yahillu min ahli shikaki wal adawa duk abin da yake halasta ga waɗanda suke masu taurin kai masu gaba da musulmai ya halasta gare shi da ta bangaren su zai zai ainihin wato halasta jinin su da rayuwarsu wannan labari asali yana littafin littafin musnadul firdaus na Umar al-Khattab na Ibn Kathir amin musnadu al-Faruq amin musnadu al-Faruq rubutawar shi Ibn Kathir da kuma sunan kubra ta al-Baihaqi da littafin wato tarihu Dimashqa na Ibn Asakir da isnadoji daban-daban wanda Ibn Kathir yake cewa yashuddu ba'daha ba'dan isnadoji waɗanda wasu suna ƙara wasu su kafi wa minha jawazu naskhi al-amri qabla fi'li halaccin a soke wani umarni kafin a aiwatar da shi idan an faɗi abu ana so a aikata sai aka gaba shi ya dace ba to sai a soke ka a ce ya riga an faɗa wannan idan aka samu wannan fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bi kasri al annabi ya ce musu a faffasa tukwanan nan thumma nasakhahu sannan ya share wannan hukuncin anhu bil amri bi ghasliha yace babu komai a wanki da haka in ka bada wani umarni kaga bai dace ba sai ka canza to kakka ce ai ka riga ka bayar kada a samu administrative blunder wannan duka wani ra'ayi ne na turawa da yake shiga mutane babu laifi sai a ga mutane a ce to mun gane kaza kuskure ne Allah ya saba mu riga mun aiwatar ba yanzu mun canza wa minha anna ma la yu'kalu lahmuhu la yathuru bi zakati wala jilduhu wala lahmu duk abinda ba a cin namansa to dan an yanka shi wannan bai tsarkake fatarsa ko namansa ba wa annar zabihatahu bi manzilati mauti yankan jaki ɗaya ne da mutuwarsa haka yankan kare ɗaya ne da mutuwarsa haka yankan alade karo mutum ya kama kare ya ce bari ya yanka ya ci ayar ga yanka duk ɗaya ne da wanda ya mutu da wanda aka yanka ya ce wa annar zakata innama ta'malu fi ma'qulin lahim hukuncin yanka yana hawa kan abin da ake cin naman shi akuya da rago da kaza da agwawa da makamantansu wa minha anna man akhadha min al-ghanimati shay'an qabla ismatiha lam yamlik wanda ya dauki wani abu daga cikin ganima ya rike kafin a raba to wannan bai mallaka mishi abin ba wa in kana duna haqqihi ko da ƙasa da haƙƙin sai wa annahu innama yamliku bil qasm amma zai mallake shi ne idan an raba mu kiyaye wannan jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske idan muna da tarayya akan wata dukiya in naje na dauki wani abu a ciki ko da bai kai percentage na haƙƙina ba to nayi zalunci karkashin haka ba daidai bane mutum yana rike da wani mukami ya debo ta dukiya ya ce ai ya debi raban shi ne ko nashi da danginsa ko nashi da ‘yan garinsu irin yadda mutane suke faɗa kuma suke ganin ba kuskure ba ne babu shakka kuskure ne gululi ina aka samu wannan ya ce saboda walihaza ƙala fi sahibi shamla allati ghalla da haka wani wanda ya saci riga ɗin nan a cikin kayan ganima annabi ya ce inna ha tashtailu alayhi nar tana nan tana mashi balbalin bala'in wuta wa qala li sahibi shiraki alladhi ghallahu haka nan wanda ya saci igiyar takalmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shirakun bin nari wannan igiyar takalmin wuta ce ya dauka wa kanshi wannan hadisi sun gabata a baya suna cikin bukhari malik ya ci gaba da cewa minha annal imama mukhayyarun fi ardi al'anwa baina qasmiha wa tarkiha kuma liman yana da zabi shugaba komanda yana da zabi game da kasar da aka ci da yaki ko dai ya rarraba ta masojojin a cikin ganima ko kuma ya batta duka ayi tarayya wajen mallakarta wa qasmi ba'dha ko ya raba wani bangare wa tarki ba'dha ya bar wani sashi kamar da muka ji a baya wa minha daga cikin fiqhun da ke cikin wannan kissa at-tafa jawazu tafa'ul halaccin wato arish optimism kyakkyawan tunani kyakkyawan fata bal istihbabu yace kai amma ce mustahabbi ne ba wai halas bane bima yarahu aw yasmu ka yi tafa'uli ka ɗau izina daga abin da za ka gani ko abin da za ka ji wato mimma huwa min asbabi zuhuril kalami wa ilami daga cikin sabubban fitar da zance da bayyana shi in ka ji wani zance ya tafi tare da abin da yake kake tsammani sai ka sare idan adabi ce sahula amru da suhail dan amru yanzu وكما كما تفعل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساجي والمؤوس والمكاتل مع أهل الخيبر فإن ذلك فعل على خربه من ذلك صلى الله عليه وسلم ياي آرش دقري يواي mutanen khaibar suka fito da digadigai da fatanyu da madingiri da magirbai da annabi ya gansu da kayan sare gini ke kayan rusa gini ko sai ya ce kharibat khaibar alhamdulillah ai sun ma rusa garinsu sun fito da da madingiri da da magirbi da da fatanyu kamar za su kakkarye ginin garinsu sai annabi ya ce kharibat khaybar khaybar ta ruguje wa minha jawazu ila'i ijla'i ahli dhimma min daril islam idza stughniya anhum daga kuma ciki akwai halascin fitar da ahli dhimma daga kasar musulunci idan aka wayi gari ba a bukatar su kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi ya ce nuqirrukum ma aqarrakum za mu zaunar da ku matukar Allah ya ci gaba da ba mu idan zaunar da ku wa qala li kabiri yace babban su kaifa bika idza raqasat bika rahilatuka nahwa ash-shami yawman thumma yawman ya kake tsammani me kake tsammanin zai faru da kai idan raƙumarka ta tafi da kai a guje ta yi wajen yankin sha wata rana ko wata rana da kake tsammani kama annabi yana mishi ishara kan cewa wata rana ba za mu ce kai ku tashi wa ajlahu umar umar dan khattab radiyallahu anhu shi kudda su daga wajen ba da mutuhi sallallahu alaihi wasallama bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Imam Bukhari da Ibn Hibbana da da ainihin bayan suka rubuta wa ga mazhabun Muhammad bin Jarir al-Qabri wannan shine mazhabin Imam al-Mufassiri al-Imam Muhammad ibn Jarir al-Tabari kamar yadda Ibn Taymiyyah ya bayyana a cikin fatawa mujalladi na 19 wa huwa qawlu huwa qawlun qawiyyun yasughul amal bihi idza ra'a al-imam al-maslaha wannan zance ne mai ƙarfi wanda ya halasta a aiki da shi matakar shugaba ya ga dacewar haka idan shugaba ya ga dacewar cewa a kore su kawai ba za a aiki da wannan abin nan shirya da wannan sunna ta Umar dan Khattab radiyallahu anhu malam ya ci gaba da cewa wala yuqalu kada wani ya ce ahlu khaybara lam takul lahum dhimma abinda yasa akai haka aka fidda su daga garin shine ba su da wani alƙawari bal kanu ahla hudna lallai suna da alƙawari tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaman lafiya fa hadha kalamu la hasila tatu wani yace ai ba zimma bace hudna ce domin zimma shine suna zauna a kasar musulunci ana ba su kariya ita kuma hudna kasar su ce ba kasar musulunci ba kenan shi za kira suna hudna amma ana karban jizya wani kai yace ai ba zimma bace balantana ce an fita da su daga zimma a'a huduna ce dama kasar su ce ce kawai wanda ya faɗa haka wanda wannan zance ne babu komai a kan shi innahum kanu ahla zimma kad aminu ala biha ala dima'ihim wa amwalihim amanan mustamir suna zaune ne a kasan musulmi kuma suna cikin amana game da jininsu da dukiyarsu amana wato mai ci gaba mustamirra na'am ce haka ne lam takun jizyatu qad shuri'at a lokacin ba a sharɗanta jizya ba da aka ba sa ba da jizya sai dai su ba da wancan kashi na abin da suka roma wani zala farduha ana nan sai aka saukar da farancin farlancin jizya wa kanu ahala zimmatin ghaira jizyatin sai suka ci wa tabbata a matsayin masu ba da ainihin wato sai suka waye gari suka zama masu zimma ba jizya ba falamma nazala fardu jizya da aka sako da farlancin jizya istu'ifat istu'ifa darbuha istu'nifa darbuha ala man yuq'adu lahu dhimmatu min ahli kitabi wal majus sai aka sabunta biyan jizya ga duk wanda aka kulla mishi jizya aka kulla mishi amana daga cikin ahli kitabi da majusawa falam yakun adamu akhdhi al jizyati minhu ba wai su ne suka ƙi ba da jizya ba lakaunihim ba wai sun ƙi ba da jizya bane lakaunihim laysu ahdin ma saboda ba ahdin ma bane su balli annahum lam takun nazala farduha ba abin da yasa a lokacin ba a riga an shar'anta jizya ba shi sa ba su bayar ba ba wai sun ƙi bayarwa bane saboda hukuncin su daban da masu bayar da jizya wa amma kaunul aqdi ghayra mu'abbal amma kasancewar shi zai yarjejeniyar ba ta har abada bane fadhakal limuddati iqrarihim fi ardi khaybar to wannan an ba su ne ga matsayi ga yawan kwanaki ko shekarun da aka tabbatar da su a khaybara daga nan kuma aka kore su abinda musulmai suka so shi aka ba su malam yace la muddati haqqal jima'i ba wai an zaunar da su ne gwargwadon tsawon lokacin da za a tsare dinanan su thumma yastabihu al-imam wa tasha'a sannan kuma ce daga baya limamin ya halasta jinin iyasar rashi fali haza fara da haka annabi ce musu ne kirrukum ma aqarrakum Allahu aw ma shi'na zamu zaunar da ku a iya lokacin da Allah ya zaunar da ku ko kuma iya san da muka dama walam yaqul nahqiru dima'akum ma shi'na bai ce zamu tsara jinin ku iyayen mu ba wa hakaza kana aqdu dhimmati li quraiza wan nadir aqdan mashruta haka nan banu quraiza da banu nadir su ma haka aka ba su zimma da sharaɗin cewa karsi kaza karsi kaza bi Allah yuharibu cewa ba za su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wala yuzahiru alaihi ba za su taimaki kowa akan shi ba wa mata fa'alu cewa da sanda suka yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka taimaki wani akan shi fala zimmata lahu to wannan alƙawari da ake da shi tsakanin su da su ya ƙare wa kanu ahla zimmatin bila jizya su kuma waɗannan da aka ba su wannan hukuncin masu biyan jizya ne ba sa ainihin wato masu biyan zimma ne ahlul zimma ne ba ahlul jizya ba idan lam yakun nazala farduha idza id lam yakun nazala farduha idza kuma a can lokacin ba riga an saukar da bayani akan farlancin ainihin ita jizya din malam yace wastabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sabya nisa'ihim wa dhararihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya halasta wa kanshi kame ‘ya'yansu da matansu a matsayin ganima waje ala naqdal ahadi sariyan fi majalar nisa'i wa zurriya ya sanya karya alkawarin yana matsayin ‘ya'ya da zurriya waje ala hukumar sakiti wal muƙirri hukumar naƙidi wal mujari ya sanya kuma hukuncin wanda ya shiru yake cewa bai kamata ba wanda yadda aka tafi aka ci gaba da yi aka sanya hukunci shi kuma hukuncin wanda ainihin yayi laifin a keke da keke wa hadha mujibu hadiyi sallallahu alaihi wasallama fi ahli dhimmati ba'da al-zibyati aidan wannan yace shine abin da ke cikin bayani game da hukuncin wato ahli dhimma bayan jizya wa an yasriya naqdul ahadi fi zuriyatin kuma wani sa'im sannan wannan kare alƙawarin da yayi zai gangara cikin ƴaƴan shi da matan shi walakin na haza idza kana naqisuna qa'ifatan lahum shawkatun wa man'a ma wannan fa za a yi wannan hukunci ne don wanda suka karya wannan alƙawarin wata qa'ifa ce wata tawaga ce lahum shauka suna da makami wa man'a suna da ƙarfi amma idza kana naqidu wahidan idan mutum ɗaya ne warware alƙawarin min ƙwa'ifa cikin mutanen lam yuwafiqhu bi baqiyatu sauran ba su amince da shi ba fa hadha la yusrin naqdu ila zawjati wa auladi to wannan ba zai gangara zuwa kan matar shi da ƴaƴan shi idan mutum ɗaya ne ya karya alƙawarin da ba su karya shi a unguwan ba a hukumance ba ba su karya shi officially ba to ya shafi wannan mutumin shi kadai wanda ya karya wannan alƙawarin fa hadha la yasri النقد إلى ذلته وأولاده كما أن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماؤه كما يدى ودن النبي صلى الله عليه وسلم يتي أزبد جنس ممن كان يسبه daga cikin masu zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yas lam yasbi nisa'ahum wa dararihim annabi sallallahu alaihi wasallama bai ainihin kame ƴaƴansu da matansu mutum ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama annabi hukunta cewa a kashe wani kaman ka'abul ashraf kaman wannan da ya tuba ka'abu ibn malik kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a hada da matas da yayin su fa hadha hadihu fi fi hadha wannan shine shari'ar sa wa hadha wa huwa alladhi la mahida anhu kuma ba a karkacewa daga barin wannan wa billahi tawfiq Allah shine bai bada gamdakatar malam yace wa minha na'am فهذا لا يسري في النقد danne walakin hada idan kana naqihuna na'am jazakumullah idan kana naqihuna qa'ifatan lahum shawka wa man'a idan wanda suka kare alƙawarin sun kasance wato annaqihuna masu rore alƙawari din wa minha daga cikin fiqhun dake cikin wannan gaba malam yace jawabu itqur rajuli itqir rajuli amatan halarci mutum ya ‘yanta baiwarsa wa ja'ali itkiha sadaƙan laha kuma ya sanya ‘yancin shi ne sadaƙin wa ya ja'aluha zaujatan bi ghairi idniha sai ya aure ta a nan ba sai ya nemi yardarta ba wala shuhudin ba sai ya kira shaidu ba wala waliyin ghairi ba sai an kira wani wali ba in ban da shi wala lafzin wala lafzin inkahin wala tajwizi ba sai amfani da lafazin an kahtuka ko zawwatuka na auren maka ko na auren maka ba kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam bi safiya kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma safiya yace zan baki yancin ki a matsayin sadaki kuma ki aure ni ya ka saba annabi ya ga mata kenan walam yaqul qattu bi ce kuma da dai annabi bai ce hadha khassun bi bai ce wannan yana cikin khususiyya ba wala ashara ila zalika annabi ishara zuwa ga haka ba ma ilmihi bi ibtida'i ummatihi bihi tare cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa al'ummarsa za su koyi da shi za su fatan su aikata irin haka hadha khasun bi bi ce wannan yake bance ni ba wala ashara ila zalika ma ma ilmihi bi ibtida'i ummatihi bihi walam yaqul ahad min ashabihi babu wani cikin sabansa da yace inna hadha la yasluhu li ghayri ba wanda ce wannan bai halasta ya halasta ga mutum yana da baiwa ya yanta ta ya aure ta da shi da ainihin kawai sun zai daura auren ba sai an kira wata gayya ta musamman ba ya halasta malam ya ce a bal rawau alƙissata wa naqaluha ila al-umma sun dai sahabbai sun cirato wannan labarin sun sadar da shi da al'umma walam yamna'uhum kuma ba su hana al'umma su aikata haka ba wala hud wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi bai hana ba muna da yake da'i ya ce ayi koyi bihi da shi fi zalika game da wannan annabi hana subhan wallahu subhanahu lamma khassahu fin nikahi bil mawquba Allah subhanahu wataala yayin da ya kebance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi hukunci na musamman wanda ya shafi al mawquba mata da ta kawo kanta ce annabi ya aure ta annabi ya ce Allah ya ce da shi khalisatan laka min dunil mu'minin wannan ya keɓance ka ne banda sauran mumini sauran muminai kuma su tana son ka sai an ji ka sai an je gun danginta ka nema ka sa wali ko wakili an yi siga an yi sadaki sai an cika sauran sharta amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabi an yastankiha duk wata mu'mina mace mu'mina ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar kanta idan annabi yana ga yana da muradi to zai aure ta nan take babu wani batun ainihin sai an nemo iyayenta falau kanat hadhihi khaslatun kanat hadhihi khasla lahu khalisa lahu min duni ummati da a ce wannan ya keɓanci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai banda al'ummarsa la kana hadha at-takhsis awla bi-dhikri li kathrati dhalika min as-sadati ma'i ma'i da wannan sai yafi muhimmanci a ambace shi fiye da wancan da aka ambata mace nawa ke bada kyautar kanta ga namiji kaɗan ne kwarai a cikin mata fiye da sun yi ƙaranci sosai in aka kwatanta da yawan mata bayi waɗanda shugabanninsu suke ‘yanta su aure suna da yawa kwarai da gaske kaga saboda yawan shi da shi kamata a yi magana sai a gaya ma ainihin wato al'umma ga yadda ya kamata su lakana hada tafsisu aula bi dhikri li kasarati zalika min as-sadati ma imaim saboda yawaitan haka daga gun masu shugabanci tare da bayin su mata bi khilafi mar'ati allati tahabu nafsaha lirajul in nudra sabanin macen da take bada kanta kyauta ga namiji saboda shi wannan yana da yana da karanci wa qillatihi da karancinsa aw mithlihi fil hajati ila al bayani ko kuma koda ba a ce wannan bayanin wannan a keɓancewa wajen wamratun mu'mina ya fi wancan ba da sai a ce aƙalla dai sun zo keke da keke wajen buƙatuwa zuwa ga bayani da fahimta wala siyama wal aslu musharakatu amati lahu yace musamman muka lura cewa abin da yake asali shine ita wannan baiwa tana da tarayya da su da shi waqtida'uha waqtida'uha bihi kuma tana koyi da shi fa kayfa yasqutu an bai'i al-iqtida'i fi dhalika al-mawdi' alladhi la yajuzu ma'a qiyam al-muqtadi al-jawaz yace to ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya halasta a siyar da wanda bai wata ke koyi da shi jagoranta a saida shi in bai halasta a saida shi ba sannan a cigaba tafiya wa hadha yushbihu al-mahal wannan ya kama da abin da ba zai yi ba ولم يجتمع تجتمع الأمة على الاقتداء به في ذلك الأمة بتي إجماعي akan koyi da manzo da al'umma ba ta ijma'i akan koyi da manzo Allah sai kuma game da haka ba wajibul masiru ila ijma'i da haka ya zama wajibi sai a tafi ga ijma'in wallahu muwaffiq Allah shine mafi sanin daidai wal qiyasu sahihu yaqtadi jawaz zalika kiyasi mai inganci yana nuna halascin kana da baiwa ka ‘yanta ta ka aure ta ba sai ta yadda ba ba sai ka yaɗa ta ba wai na huyan lukuran abata don shi mai gidan ya mallaki wuyanta wuyanta nashi rayuwarta wa manfa'ata waqiha kuma ya mallaki cin moriyar saduwa da ita wa khadama ya mallaki cin moriyar hidimar da take mishi a gida kamar lau'a ataka abdun da za a ce ga wani wato a ataka abdahu ya yanta bawansa wa sharada alaihi an yaj'alahu ma'asha an yakhdimahu ma'asha ya zama ya yayi sharadi da bawan nashi cewa na yanta ka amma zaka ci gaba da mun hidima tsawon rayuwarka fa idza akhraja al-malik raqabata mulki dan ya zama wato shi shugaban ya fitar da abin da ya mallaka na wuya wastasna nau'an min manfa'a amma ya togace wani abu da ya sani nan amfani lam yujma'i fi dalika fi ahadi albaki aqd albayt zai zama lam yumna fi dalika fi aqd albayt ba a hana haka game da kullace ma'ana in sai da abu in kuma ce wato na ‘yanta baiwa na ce kuma na aure ta na ci gaba da mallakan farjin take ya to wannan istisna ne na wani amfani wanda ba a hana ba aslan ga wanda zai kulla ciniki fa kaifa yumna'u minhu fi aqdin nikah ina kuma ga wanda zai kulla aure za ku kulla ciniki sannan kuma kai istisna'in wani amfani ka sayo da mutum tractor amma sai ka ce to duk shekara ina son tractor za su wuce mini aiki na wuni biyu for the next three years misali in ya karba sharaɗin yayi ka sayo da mutum fili ka ce to amma zan ci gaba da nomawa daga nan har da za ka sa condition in ya karba yayi ka sayo da mutum riga ka ce mai to amma wannan riga da kake gani sai na ci sallah da ita zan baka shine sharaɗin da Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi da Jabiru ko sai mishi da doki sannan kuma ya rika a hawa za ka yin haka ka sayo da mutum waya ka ce to amma zan kwashe duka abubuwa na da suke ciki kai sati kana kwashe kaga duk satin nan zaka dinga buga ta kana latsa ta ko kaga kai istisna'in wata manfa'a don ya zama wannan ya halasta a ciniki to yana yana da sauki shi ma ya halasta a aure zaka iya aurar da ya ka saka sharadi idan mijin ya karba sharadi ya zauna wannan abin da mutane suke yi su karbi sharadi akan aure su je su karya cin amana ne ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi girman haƙƙin da ya kamata ku riƙe shine haƙƙin da a sharadin da aka kafa muku aka ba ku aure ba daidai bane wannan da mutum da ya ce an mai sharadi ya ce ba komai in ka karɓi sharadi cewa to ƴata ba za a yi mata kishiya saboda tana da hawan jini wasu ta mutu da wuri in ka karɓa shi kenan ta zauna ƴata ba za ka bar garin nan da ita ba so tana aiki banka ce ko lauya ce ko lecturer ce a wata makaranta ko tana aiki a asibiti ba za ka bar da ita garin nan ta asara aiki da ta sama da wahala har sai in ka iya samun mata wani aiki a inda kake misali in ka karɓa to dole sai ka cika wannan sharadin in baka cika ba suna da yanci su kwace kashi ƴata na yi wahala ta ta yi makaranta ta samu kuɗi za ta ci gaba da bani 20% na albashin ta duwata duk da kai ne mijinta yanzu kana da ta cewa kan albashin ta amma an yi sharadin wata manfa'a duk wannan sharadin idan ka sake ka karɓe shi to dole ka cika shi in ka san ba ka yi cikawa ba ka ka karɓa balantana kuma sharadin ba za a mata kishiya ba mutane suna ganin ma wannan wani sharadi ne wanda ma an zara za bihi min sulta yana nan a cikin karatu za mu zo kan matsalar gaba ka je karanta igasu lafan amma sai da shida wannan karatun ba daidai bane kawai kakka yadda da sharadin tunda ba dole ne sai ka yadda ba ba dole bane kuma wannan sharadin sharadin hana aure ana yi mata kishiya bai cikin illa sharadan harrama halalan annahu lam yuharrim lam yuharrim halalan bai haramta wani halas ba domin dama mutum yana da ‘yancin ya yin aure ma ya ƙi wata shi kisha kamar da Allah suwa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya mata shi kisha ko wala an tabaddala bi min azwajin walau ajabaka husnuhunna Allah ya da Allah ya ce a ba su za'i suka zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ji daɗin abin da suka sai Allah ya ce to daga yau kai annabi na tsayar da kai daga magana aure kar ka sake yin aure don su ci daɗi to da haka ma za ka yi auren mata idan ka ji daɗinta sai ka ce wance ne in Allah ya so ni ba zan miki kishiya to dole kuma ka haƙura kar ka mata kishiya sai dai kai ta fatan Allah ta ga ka mutuwa sai ka samu kai aure kun gane Allah shi kyauta to dan haka kar ka je ka anshar inda ka san ba za ka iya ba malam ya ci gaba da cewa walamma kanat manfa'atul bud'i yayin da zama amfanuwar aure la tustabahu illa bi aqdi nikahi aw mulki yamin amfanuwar tarewa ta kwanciya da ya mace babu yadda za a yi ta halasta sai an daura aure ko kuma sai in ka mallake ta mallakar bawa da mai gida da sadakarsa dan an biya sadaki dan an yi engagement dan an yi menene an yi yarjejeniya duk wanda bai halasta maka yar mutane har sai ka biya sai an sai an yi siga ko tunda wannan shi baya halasta sai ta haka wa kana itaquha yuzilu mulkal yamin aka in ya enta ta entawan ya kawar da mallakarta ta hanyar siyarwa da kyauta da ita misali kana min darurati istibahati hadhihi manfa'a ja'aluha zawja da haka ba zai yiwu ya ci gaba da tarawa da ita ba sai in ta zama matar shi idan mutum yana da baiwa ya ‘yanta ta ya haramta ya kwanta da ita amma yi mai da ta matar shi to kaga wannan manfa'ar ta dawo duk da manfa'ar siyarwa da manfa'ar ya kyauta da ita da manfa'ar ya mutu a gaje ta da manfa'ar da gaba da mishi hidima irin hidiman da bayi ke ma iyayen gidansu wannan ta kau wa sayyiduha kana yali nikaha kuma daman shi wannan ogan nata shine waliyinta in bai ba wani aurenta wa bai'iha mimman yashi mimman sha'a bi ghairi zaha kuma shi yana da yancin ya sayar da ita ga wanda ya ga dama ba sai ta yarda sai da ita ga wani ba fastasna li nafsihi ma kana yamliku minha da haka sai kaga ya toga cewa kanshi abinda dama ya mallake shi dama yana da yancin kwana da ita kwanan sadaka da ya yanta ta sai toga cewa kanshi wannan halascin amma ya mai da shi ta hanyar aure walama kana min daruratihi walamma kana min darurati aqdan nikahi malakahu aqdan nikahi ya zama kuma wato larura ce dole ne wannan mallakar za ta dawo ne ta hanyar aure kadai li'anna baqa'a mulkihi almustasna la yatimmu illa bi domin ci gaba da wanzuwar ya mallaki damar kwanciya da ita to ba zai ba zai tabbata ba sai an yi aure abin da ya istisna yake na fahara mahdul qiyas sahihi almuwafiq lis-sunnati sahiha wallahu a'lam yace wannan shine tsantsar qiyasi wanda ya dace da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومنها جواز كذب الانسان على نفسه وعلى غيره to ga wannan da zai mutane amfani mutanen zamanin za su ji dadin wannan fikihu ina hukuncin irin yan karere da mutane suke dan samu mafita kai latti baka zo jarabawa ba kai mal abin nan idan to kariya kace wallahi gosulo ne alba ba wani gosulo kai lattin wani submission wani assignment ga lecturer bai da imani kace ai mata kace ba ta lafiya ranan kuna ma asibiti ana ta tiyata ko yaji tausayi ya karba kuma wannan ƙarya ne kana bin mutum bashi kamar ƙarya ka ce ya taimaka maka ga babanka can a asibiti rai a hannun Allah wanda kudin ka ya baka ko irin yadda ɗalibai suke ya ce ai wata kakashi ce ta mutu ya tafi jana'iza kakanan nashi za ta iya mutuwa sau goma kullum ita take mutuwa to irin waɗannan 'yan ƙarerai da mutane suke ko 'yan sanda sun tare ka akan hanya ka samu wata 'yan ƙarya da za ka musu don su kyale ka irin waɗannan ‘yan ƙarerayin to ba komai za ka iya don ka tsira ina ka ciro wannan shi ne maganar mutumin can da annabi ya halasta mai cewa ya je ya ƙarya don a haɗa mai dukiya shi ko da ya je maka ya yaɗa ƙarerayi yawa kan shi ƙarya yawa sa annabi ƙarya don ya tattara dukiyarsa to irin wannan ƙaryar babu laifi idan ka shiga cikin ittira mu kiyaye ba wai kamar ya ta sana'a ba kai kullum tsallacin kullum mai ƙarya ne a kuma mutumin da nuka cin bashi a gurin shaida ake bala'in wahala abinci ɗin nan masu bashi sun karya mai jari an cinye shinkafa da magi da gishiri ga sunan masu shago da dama wasu sun daina ba da bashi sun rantsi da Allah ba su ba da bashi suka je ka shirya mai zance na tauriya wanda zai tausaya maka ya baka bashi to babu laifi irin wannan zancen to a cikin wannan tauriyar ka faɗi wata ƴan ƙarya ƙwaya ɗaya ko biyu ba komai domin za ta yi maka amfani ne ga manfa'a musamman wajen an so dukiyarka ko tseratar da ranka ko tseratar da wani naka ko wata maslaha da ta shafi al'ummarka ko ta shafe ka ko danginka babu laifi kai wannan ina fata mun gano shine ce jawabu kadhibil insani ala nafsi wa ala ghairi halastin mutum yawa kanshi ƙarya ko yawa waninsa idan lam yatadamman darar zalika al-ghayr idan ya zama a cikin yin wannan ba za ka cutar da wani ba idza kana yatawassalu bil kadhibi ila haqqi za ka ƙarya ne dan ka kai zuwa ga haƙƙinka kama kadhaba al hajjaj ibn ilad al muslimin kamar da hajjaj dan ilad yau musulmai ƙarya hatta akhadha malahu min makka min ghairi madarrati lahiqat bil muslimina lahiqat al muslimina kamar da ya kwashe dukiyarsa ya bar maka ba tare da wannan ƙaryar ta cutar da musulmai ba min zalikal kadhibi ta wannan fuskar ƙarya kaga amma in ka san zaka yi ƙarya ka ki biyan bashin to akwai cutarwa akwai cutarwa wa amma ma na laman bi makkata min almuslimin min al'adha wal huzn to wannan iya cewa ai musulman da suke maka da masu rauni din nan ai ya sa musu bakin ciki da damuwa ko cutarwa ne shi ma yace to wannan fa mafsada yasira wannan kankanuwar barna ce fi jambil maslahatin lati hasalat bil kadhib izuwa an ka kwatanta ta da maslahar da za a sama ta waccan ƙarya kamar da misali mutumin da ka tirsa sa maki ya baka bashi ta yi ma yayi rantsuwa ya daina ba da bashi amma ka shirya mai zance har ya baka bashi ka ka tarsa mishi in yayi rantsuwa ka jawo mishi kafara kaga shi ma ya shiga cikin mabarra amma wanzu wannan kuɗin zaka je kai amfani da su ne a je a biya kuɗi a wata tiyata a cire mata da a ce ciranta a ce ciran dan kaga waccan manfa'a ta fi girma fiye da rashi fiye da madarrarsa ko babu laifi a nan ka shirya zance wanda za ka sa dole a tausaya maka a haɗa ma waɗannan kuɗaɗe ka je ka abin nan ka je ka bayar to wannan kuma bai nufin halascin ƙarya murara kamar yadda na faɗa ina ƙara ambata mutum ya dobe a masallaci ya sa bandeji na ƙarya ya ɗiga mashi gangafur ya ce ai ya karye ne ya zo da wasu takardu na ƙarya ya ce daga national orthopedic ne a kano ana neman miliyan uku za a za a ɗaura shi ya anshi kuɗi a nan ya wuce anshi kuɗi a can wannan kuma ba daidai ba ne amma wanda yake da genuine case amma hanyar da zai biya samu taimakon sai ya yi maganganu da za su ratsa zukatan mutane shi ya ake nufi inna min al-kalami da sihira mu gane mutum yana da case da gaske ba na ƙarya bane yana da matsala da gaske wanda za a iya asarar rai ko asarar wata maslaha ko asarar wata wata tsaka wani energy sai ya zo sai ya yi irin wannan dabara dan ya samu kana da wani kuka ka samu wasu kaya da zaka siya ka ci riba ko zaka siya wasu filaye ka ci riba ka je ka mishi magana in ka zo ka nuna cewa ai ga ga ma ga harkar ruwa ruwa ce alhalin bata riga ta zama ruwa ruwan ba kaga ka ka tsara ko dan ya ji karfin ba da kuɗin to duk wannan shine suke cewa babu laifi idan maslaha ta sa mutum ya haka amma wasu malamai sun yi kaidin wannan maslaha cewa ba za ka yi gaban kanka ba in za ka yi sai ka nemi fatawar wasu malamai ko wasu mutanen kirki ko ya halasta kai ƙarya a irin wannan wajen daga aishi bai je ya yi ƙaryar gaba gadi ba sai dai nemi fatawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma iya wannan da aka bashi iya abin da yake babu shakka wannan kaidin zai yi zabtin mas'alar ka samu malami wanda ya san abin da yake ka suranta mishi mas'alar ya ga cewa to ko da gaske ne akwai maslahar a ciki da zaka iya yi in ya ga akwai babu laifi kana iya yi wallahu a'lam amma ya zama babu cutar da wani a cikin haka malin ya ci gaba da cewa wala siyama takmil sururi wal maslaha al farhi was surur musamman matan da daga baya sun ji dadi wa ziyaratul iman alladhi hasala bil khair as-sadiq bi khabar as-sadiqi ba'da hadha al-kadhib da kuma irin da suka samu ƙarin ƙarfin imani bayan da aka kawo musu labari na gaskiya da yabo a bayan wannan ƙarya fa kana al-kadhibu sababan fi usuli hadhihi maslaha ar-rajih da haka wannan ƙarya ta samar da maslaha wanda ke an karkata zuwa gare ta wa naziru hadha al-imam wal hakim yuhimu al-khasma khilaf al-haqqi li yatawassala bi dhalika ila istila' al-haqq irin wannan shine shugaba wato gwamna ko alƙali ya rudatta tunanin wani wasu abokan husuma don ya nuna musu ga abin da zai yanke hukunci a halin ba haka yake ne yankewa ba don ya kai ga gaskiya kama auhama Sulaiman ibn Dawuda almar'ataini bi shaqqil walad nisfaini hatta tawassala bi dhalika ila ma'rifati ayn al-um kuma da hadisi yake cikin Bukhari da Muslim annabi Sulaiman da gaskiya abinda Allah ya mishi hikima fa fahamna Sulaiman Allah ya bashi hikima wajen gane hukunce-hukunce fiye da na baban shi Dawuda. Ya ka samu wasu mata guda biyu suna da yaran su jirajirai suka je bakin rafi suka yi wanka suka yi wanki kafin su zo kirkeci ya sace ɗaya suka zo da husuma kowa tana cewa ɗan da ya saurar ɗin nata alhalin wadda aka sace nata ta san ba nata bane amma ta shiga cikin ɗimuwa da rudani ƙarke kuma aka je gaban sarkin ya zama ta fi ƙarfin iya bayani da rantsuwa ta fi iya kuka ta fi iya active sai dawudu ya ce to a ba ta ɗan kafin nan sai suleiman ya ce a kafin aiki da musulman ce a abinda za a yi a je a samu wuka kawai a tsaga ɗan biyu kowa a ba ta rabi kowa ta haƙura ita wannan da ba ɗanta ba sai ce ta yarda ita kuma ɗanta ta ce a ni na haƙura yanzu ɗanta da a kashe shi tana ji tana gani gara ta haƙura wata ta mallake shi saboda irin yadda uwa take kaga ce musu da ya aje a kawo wuka zan yanka ɗan kaga bai faɗi asalin abin da yi ba bai faɗi asalin abin da yi ba irin wannan kuma shine kaman batun annabi sulaimana annabi ibrahim da ya ce inni saqiyin ba ni da lafiya yake fita zuwa kalankuwa da ake so a yi da ya zo kuma ya kakkashe waɗannan gumaka ya sare su ya ce a tambayi babban a tambayi babban fasalu kabirahum hada in kanu yanku ku tambayi babban nasu in sun kasance suna magana to kaga irin wannan ya halasta shugaba ko alƙali kai ko ko headmaster ne ba ko labor master in kana so ka gano wani abu da yara suka yi ko a gida sai ka yanke hukunci to shikenan yanzu bari a yi kaza kawai tunda kuke faɗin gaskiya bari duka a muku bulala sajan eh fara ba su bulala a cikin ranka baka nufin a fara ba su bulala kana fata wannan ya zama zari'a ne da wani matsoraci a cikin su ce a iran faɗi gaskiya shikenan sai ya sai a bai fito fili ya ce wannan shine kwatankwacin sa abinda annabi Sulaiman ne wa minha daga ciki akwai jawazu bina'ir rajul bi imra'ati fi safar halastin mutum ya tare da matarsa a halin tafiya aure ba dole sai an tare a gida ba za a yi tarewa a halin tafiya idan a halin tafiya mutum ya aure sai ya tare da ita a halin tafiya ko ya aure a gida amma ya kama hanyar tafiya sai ya tare da ita don ya zama tarewa da amarya a tafiya ya halasta yin tafiya tare da mata wadda an riga an tare da ita kaga ya fi sauki kenan kuma ku je ku ta kwanan ku a hotel ko a masaukin ku duk abin da ya kama ku yi tsakanin masu masu aure za ku yi wa rukubuha ma'ahu ala dabbatin bainal jinshi kuma halastin mutum ya hau da matar shi kan abin hawan shi cikin mutane ka wuce da matarka akan mashin ko a cikin motarka ko akan doki ko raƙumi ko makamantarsa ko akan keke nafe wannan tricycle duk abinda ya halasta a bisa al'adan mutanen wajen babu laifi amma idan al'adan mutanen wurin ana ganin bai dace ba to sai ka bar wannan saboda muruwa alal misali yanzu a ce ka koyo matarka a keke nan ba taraba bane ko nan ba ba nasarawa bane can wajejen abin din da mai sunansu a rago din nan su ne suke goya mata akan kiki ba za ka goya mata ka akan kiki ba su ma duk sun daina yanzu kansu ya waye akwai wani yanki a nan arewa ma kasar kebbi wanda ma mutum mai mutunci baya goya mata ko mata shi ce akan mashin an taɓa mu labarin wani liman da aka cire shi a wani gari saboda ya yi irin wannan ya keta alfarmar wannan al'ada shi yana ganin wai ya waye ne kudan kwalisa ko ta amarya ce yake ji da ita ta roƙe shi kai ta anguwa kawai goya ta akan mashi tun da yan kwamiti zai gan shi ba su zauna lafiya ba sai suka cire shi sai ai wanda ya saba wa mutunci ya za a kana liman ka koyo mace ba ta aure akan mashi a ba jama'a suka girmama abin kaga mun yanzu mu ga wannan anan anan bariki ai kwalisa ne ba kowane ustazu ma zai wanke roba roban shi ga ustaziya ta sha abin nan malam kawai suna tafiya suna fira abinsu ana ana maganin su masha Allah abin burgewa ne to a wani garin ba kyau ko musulunci yana girmama al'adun mutane to kuma akwai abin da yake cewa cultural development a hankali a hankali za ga suna sabawa su ma za su dena wata za su dena malam ya ci gaba da cewa minha anna man qatala ghayrahu bisummin yuqtalu bisummin yuqtalu mithluhu wanda ya kashe wani ta hanyar guba ya ba shi guba ya ci shi ma za a kashe shi ya kutulu mislahu amin wato wanda irin wannan guban na iya kashe mutum kutila bihi kisasan za a kashe shi kama kutilatul yahudiyatu bi bishr ibn al-bara kamar da kashe waccan mai yahudiya wanda ta sama sa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ainihin wato a guba suka ci kuma shi bishir Allah ya ajalinsa game da haka ma'ana ya zama irin wannan gubar an je an auka yawan gubar kwantiti ko kuma ƙarfin abin da ke cikin shi na madda da ke iya kisa ya kai ya kashe mutum amma akwai abin da ba guba ce mai kisa akwai abin da ake cin suna social poisons irin taba social poison mutum kullum da yake shan taba kamar guba yake sha amma ba ta kisa nan take sai ta taru amma guba wanda za a sa mutum a abin da yake an san mai kisa ne nan take ko bayan wani ɗaka lokaci da aka sawa mutum a cikin abinci ko abin sha ko aka danne shi aka dura mai wanda ya mai wannan duran za a kashe shi kisasi amma ba ta hanyar shi ma a ce a dura mishi guba ba za a amfani da wata hanya ta kisa wadda ta shari'a ta halasta kamar yanke sara kai ko harbi kuma kamancin shi a ainihin zarta mishi da hukunci idan wanda aka ba din da ya sha ya wato mutu za mu saurara a nan saboda yanayin lokaci da kuma hadari da ke tasowa sai Allah ya kai darasi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh